بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بقدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فانتدى في بنظرة تأتي لنا بالسفر نعم وكذلك ركن الرابع الصوم أي صوم رمضان واحد من أركان الإسلام الخمسة وهذا الركن أيضا هو داخل في الصلاة اعلم أيها المسلم إن الصوم في الصلاة لأن المصلي إذا شرع في الصلاة فهو صائم لأنه في الإمساك عن الأكل والشرب وعن الجماع ومقدماته وزيادة على ذلك والكف والإمساك عن الكلام والمصلي لا يتكلم فإن تكلم بدلت صلاته وأما الصائم يتكلم ولا يبطل صومه بسبب الكلام وكذلك الركن الأخير الخامس وهو الحج فالحج أيها المسلمون داخل في الصلاة لأن الحج له أربعة أركان وهي الأولى النية بالإحرام الثاني الوقوف بعرفة الثالث الطواف الرابع السعي هي هذه هي الأركان الحج
ce abin da muke faɗa a kan maganar sallah da muhimmancinta da cewa sallah ta haɗe dukkanin arkanin islam ita kaɗai suna cikinta an ji mu ambaci zikiri na la ilaha illallah muhammadu rasulullahi suna ciki saboda a cikin tun daga ma iqama za a ji misali an fara shahada shahadu an la ilaha illallah kuma an ji magana akan cewa ita ta haɗe a cikin sallah akwai zakka inda mai ainihin sallah yake yin zakka domin abin da yake zama zakka shine kyautatawa ga mabukata yan uwanka mummune a ba su haƙƙinsu da Allah ya ce a ba su domin ga a cikin sallah akwai wannan shuruku ne na wato zakka saboda a nan ne bawa zai zama yana tun daga wajen tahiyya zai fara yin zaka inda zai fara wala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin gabatar da wannan gaisuwa da wannan alhairi ga bayan Allah salihai zaka ne ka ba da ajiya zuwa yan uwa ka bayan Allah to shine rukuni na hudu da yake ciki shine azumi a cikin sallah akwai azumi dan mai sallah ya san azumi yake azumi yana cikin sallah na'am wa kadhalika rukunur rabi'u as-sawm ay sawm ramadan وائل من أركان الإسلام الخمسة دين لقرقنا مسلم بها وهذا الركن وأن الركن هو أيضا داخل في الصلاة شما من شكال شكل صلى أيلم أيها المسلم أن الصوم في الصلاة حقيقة أتمينا شكل صلى لأن المصلي إذا شرع في الصلاة فهو سائم tun mai sallar da ya shiga ya fara sallah ya sani mai azumi ne shi لأنه في الإمساك عن الشرب عن الأكل والشرب وعن الجماع ومقدماته mutumin duk da ya tara sallah ba zai ci ba zai sha ba ko ba zai taba matarsa ba an taba mai sallah ya jima'i an an shiga sallah ba a yi ba kuma azumi kenan ba ba ci ba sha wasu ya rafin ala zalika da ma kari akan wannan shi azumi mai sallah ya fi azumi sallah karfi na'am
shi kuma sallah akwai azumi azumi kaga ya cika anan ba ci ba sha ba jima'i ba komai to azumin da ya karu a kai ya fi karfin ma azumi sallah a cikin sallah da kafwal kafwal wal imsak anil kalami da kamewa daga wurin magana ya sallah baya magana in yi magana kuma wal musalli la takallam fa in takallama badalan salatu yana magana sallarsa ta baci kowa ya san wannan ko ba malami ba ya san an magana sallah ta baci amma wa amma sa'imu mai azumi ya ta kallon yana magana ya hira wala ya kudu samu bi sababin kalami azumi baya baci da sababin zance ashe sallah azumin cikin sallah har ya ƙara ƙarfi akan azumin sallah da ba sallah ba ko?
na'am wannan shi ne to waka zalika rukunin alkhair alkham alhamis rukuni na ƙarshe na biyar wa huwa alhajju shi ne aikin hajji shi ma yana cikin sallah alhajju ayyuhal muslimun na ya ku musulmi ku sani aikin hajji gaba ɗayansa da'ilu ya shiga salati cikin sallah duk wanda ya tada sallah yake yi kafin ya gama sai ya yi aikin hajji لأن الحج له أربعة أركان حج yana da rukunai guda hudu sai sun cika haji yake cika mu ɗaya ya kauce babu ba haji na farko aliyatu bil ihram niyya da harama da haji na biyu al-wuqufu bil arafa sayuwa a arfa wa tawafu na uku tawafi na hudu as-sa'yu shine sa'ayi tsakanin safa da marwa hadi iya arkanin hajji wannan rukunin hajji ne dole sai sun haɗu duk wanda ya bar ɗaya ba shi da hajji wannan kuma ya yi wannan wajen cif ya cika ya samu hajji ya zama alhaji a cikin sallah akwai wannan in kai sallah yanzu ka zama alhaji domin akwai hajji a cikin sallah za mu ji a inna hajjin ta fito
wa hadhihi al-arkanu kullaha fi salati أولا فالنية عند الإحرام بالصلاة تعدل نية الإحرام بالحج وكذلك قيام المصلي في صلاته قارئ فاتحة الكتاب والسورة فهذا القيام يعدل الوقوف بالعرفة ثم الركوع والرفع منه ينوبان ويعدلان سعي الحاج بين الصفا والمروة وأما سجود المصلي وقعوده للتشهد يعدلان الطواف وهكذا اشتملت الصلاة بعد خصال الخير والبر لأن فيها اتصالا للرحم والشفقة والرحمة والحدايا للإخوان المسلمين وكما قلت لكم آنفا أيها القراء الكرام والأحباب الفخام إن فضل الصلاة شيء عظيم وشرفها أمر جسيم لا أستطيع أن أهيل به جميعا لكثرته نك... نعم نكتفي بهذا اليسير على حد الإشارة والإيجاز لا على الإعناب والإكثار الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار أجمعين حق قدره ومقداره العظيم
to cewa haji ta fito a cikin sallah shine muka ce wa hadhihi al-arkan kulluha wa hadhihi al-arkan kulluha wannan rukunai guda hudu dukkanin ta fi salati tana cikin sallah awwalan rukuni na farko niyya da harama da haji fanni yadmin da ihram bi salati niyya da ka tsaya kai harama da sallah ka kudurin niyya kai Allahu akbar ta jimi niyyat al-ihram bil haji kai daidai da niyya harama da haji وكذلك قيام المصلي سيور من سلة في صلاته جن سلة قارئة فاتحة الكتاب ينام بقرة فاتحة والسورة السورة إذا تشك ينزو فهذا القيام وأن سيور يدل الوقوف بالعرفة ينعين ليلة سيور متم عرفة كتب عرفة أكيد أيوة هكذا عرفة الدعاء أيوة ana nan lokacin rana ta hudo ana arfa mutum ya zama da yana ciki har rana ta faɗi rana ta faɗi ana tsaye a arfa ana ta addu'a aka buga bindina rana ta faɗi shi ke nan an zama alhaji shi ne za ka ga hamana cikin haima ana buga bindiga bangaren mata sai ka ji suna ihu alhamdulillah ajiya ya musan ajiya can zama ajiya na zama ajiya an tsaya a arfa kenan to wannan tsayuwar ta arfa tsayuwar mai sallah ya karanta fatiha da sura shine daidaita tsayuwar arfa kuma rukuni ne daga rukunin haji sai kuma a ce maka wato ainihin sa'ayi tsakanin wato safa da marwa a cikin sallah akwai safa da marwa su ne ce wato sun ruku sannan ruku'i warrafa minhu dagowa daga ruku'i minhu ya rubani wa ya ajilani sa'ayil hajji bai na safa wal marwa a tsayin nan kai ruku ka dago ka dago ka ya daidaici tafiya tsakanin safa da marwa saboda dogon tafiya ne haka to saboda haka a tsaye kake haka kai haka wannan sa'ayi kenan a sallah an samu sa'ayi tsakanin safa da marwa sai dawafi yanzu mutum zai ce to yaushe za a yi dawafi a sallah kuma ana gewayawa bari ka ji wa amma su nuna musalli ko ƙuƙulu ta shaƙuni amma sujjada mai sallah da dawowa ya zama ta iya a sujjada wannan gewaye ne ya ni a tsawa sun yi daidai sun yi sun wakilci dawafi dawafi ga ka'aba kenan saboda haka kaga sallah ta haɗe duk rukuna ga hajji ya fita cikin sallah wa haka za a ishtamalatin salatu bayan haka ma sallah ta tare ta tare بعد إحسان الخير بعد التادولين الخير والبر دا الخير لأن في أدوما إذا أتكم صلى أقول اتصالا للرحم أقول صادر واقع الزمنج والشفقة دا توسي والرحمة دا رحمة والحبة دا بيوة والهدايا دا هدايا للإخوان كأنواع مسلمي أتكم صلى دا أقول وكما قلت لكم anifan ayyuhal qurra'ul kiram kamar yadda na faɗa gare ku ya ku masu karatu ɗazu ɗazun nan wal akhbarul fihab masoya masu girma inna farada salat haƙiƙa farada sallah shay'un azimun abu ne mai girma shay'un azimun abu ne mai girma wa sharfuha ɗaukakar ta kuma amurin lamari ne jasimun mai gwabi لا أستطيع أن أحيط به بان دداما إيكو كيوي وانا بيانا سبع جميعا باكي ديا لكسرته سبلا واتو يوانسا نكتفي بهذا اليسير من إسواد وانا دنك دنك على حد الإشارة أبس حدنا إشارة والإيجاد لتقيتاوا لا على الإدناب والإكسار بأبس يويتاوا بعد يويتاوا الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأخيار وصحابة الأمرار أجمعين حق قدره وامتداره العزيز نعم فصل في ذكر حكم الصلاة نعم اعلموا أيها الإخوان المسلمون نعم إن حكم الصلاة على المسلم البالغ واجب أعني خمس صلوات مفروضة على كل مكلف مسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو أبدا وقد فرض الله تعالى على كل مكلف من المسلمين والمسلمات والمسلمين نعم، وفرض- نعم، وقد فرض الله تعالى على كل مكلف من المسلمين والمسلمات خمس صلوات في اليوم والليلة وفريضتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا وفي الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيء استحقاقا بحقهن كان له عند الله أحدا أن يدخله الجنة نعم wannan fasali fasali ne a cikin ambatan hukuncin sallah ku yi ilmu ayyuhal ihwan ku yi sani ya ku yan uwa almuslimun musulmi inna hukumar salati ala almuslim albalig wajibun hukuncin sallah akan mutum musulmi baligi wajibi ne ani hamsa salawatin maqrubatun salloli biyar abin faralantawa ne ala kulli mukallafin a bisa dukkanin mukallafi musulmi zakaran namiji ne kana au unsan ko mace ne kurran au abdan ɗa ne ko bawa ne wajibinsa yi sallah sallah biyar ɗin nan wajibi ne a kansa وقد فرض الله تعالى على كل مكلف من المسلمين والمسلمات خمس صلوات في اليوم والليلة حقيقة أبنجي الله تعالى يا كلف ya wajabta ya fararanta a bisa dukkanin mukallafi ne daga musulmi maza da musulmi mata salloli biyar a cikin yini da dare wa fariduwa faradar sallar sabitatun mai tabbatuwa ce bilkitabi da alkur'ani wa sunnati da sunna ta manzon Allah wal ijma'i da kuma taron haɗuwar fahimtar malamai a dalilin wajabcin sallar alkur'ani Allah ta'ala ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hakika sallah ta kasance a bar wajautawa da sa mata lokaci akan mu'minai wajibi ne kitaban ai a bar rubutawa ma'ana a bar wajautawa ai farban farilla ne mu katal abin sa lokaci wannan hujja ce daga cikin littafin Allah cewa sallah wajibi ce akan dukkanin musulmi namiji ne ko mace ne bawa ne ko ɗa ne dole musulmi ya yi sallah wafin hadisin da zai rawa wani sa'i daga kuma cikin hadisi wannan hadisin da imamun nisa'i ya rawaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallama hakika manzana sallallahu alaihi wasallama ya ce خمس صلوات صلولي بيار كتبهن الله على العباد وبنجي الله يا وجب تاسو أكب باي مؤمنين من جاء بهن والنبي والرسول لم يضيع منهن شيئا بيتولم تدون أبو دكتين سوى استعفافا دنولا قتروا بأكهن دأكسو كان له عند الله أحدا أن يدخله الجنة أقول القوري wato da Allah a gare shi da cewa Ubangiji ya shigar da shi aljanna duk wanda ya kiyaye sallah ya bi ta yadda annabi ya zo mana da ita sallu kamar ra'aytun muni usali bai wulakantar wa bai tozar tabbato Allah ya alkawari haƙi ne kan Allah ya shigar da shi aljanna Allah ka shigar da mu amin وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الحج بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع الحديث الحديث يا ذو البخاري ومسلم sun rawaito daga hadisan talha Allah ya kare ya gare shi ce wani mutum ya zo daga najad riyab kenan ya zo wajen manzon Allah yana mai ya mutsatsan kai da tsefaffen gashi yana tambayar musulunci yana tambaya akan musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال صلى الله عليه وسلم دينا تبا يدوم غنى صلى سيما بيتي أمس صلوات في اليوم والليلة صلى بيرا cikin dare da yi ne Allah ya wajabta wa bayi sai mutumin ya ce al'alayya gaira wannan bayan su akwai wani abu a kaina ne zama dole sai na yi annabi ya ce la illa an ta taɗawa sai dai kai taɗawo idan neman yardar Allah bayan sallah biyar duk wani abin da bawa zai yi soyayyarsa da Allah ne da neman yardar Allah zai yi karanta hadisan a ƙarshe yana cikin bayanin salawat a cikin littafin imamu muslim yana nan a buhari ma yana nan a cikin wato babu salawatul hamsu din nan ga je ka duba za ka ga farkon tambayoyin da zuwa ƙarshen ta da abin da duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan mutumin amsa a kai
أيها الإخوة المؤمنون ولا تكن صلاة العبد المسلم صلاة مقبولة التي تعتبرها الصلاة إلا إذا تأسي واقتدى المسلي بصلاة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا خالفت صلاة العبد المسلم حيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فليست بصلاة
muminai ku kwana da sani wala ta kun salatul abdul musulmi salatan maqbulatan sallar bawa musulmi ba za ta zama sallah abin karba ba a wajen Allah allati tu'tabaru as-salatu da ake yin fassara ake izina da cewa ita ce sallah إلا إذا تعصى وقتنا المسلي بصلاة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سيمي صلى يا يقول لصلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل شيني واللي فداي شيء كما يدل حديثي صحيح صلوا كما رأيتموني أصلي كي صلى كما يدكم أذن إنا يصلى yadda annabi ya yi shi ne ake yi shi ne sallah ta zama sallah to idan muka dubi wannan hadisi fai za halafat salatul abdi al-muslim idan sallar bawa musulmi ta saba hay'ata salatin nabi kama da sallar annabi mutum ya zo da abin da ya ga dama a sallar sa ya yi wannan sallar falai sabbi salatin ba sallah ba ce sam da hadisi abi huraira ta saboda hadisi na na abi huraira radiyallahu anhu
نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أبو هريرة يروي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دخل المسجد
فدخل رجل فصلى النبي يأتي ومسلاتي سيوني متين يشجع يسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فعلى الرجل ذلك ثلاثا وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ومثلها مثل ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه shi hadisin da imam abu huraira ya rawaito shi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadal masjida wata rana ya shiga masallaci fada Allah rajul sai wani mutum ya shiga masalla sai ya salla kuma ja'a yana salla ga manzo Allah da ya sai zo ga da annabi annabi salamu alaihi annabi ya rabbi ya masa rabbi ya amsa ban gaisuwa sai ya zauna sai manzo ya ce tashi ka je kai sallah dan kai ba kai sallah ba iddi fa salli fa innaka law tusalli sai mutumin nan ya koma ne ya tashi ya je ya sallah irin yadda dai ya yi ta wancan ta farko annabi na kallon sa sai ya kuma dawowa annabi ya kuma cewa koma kai sallah ya kuma yin haka har sau uku sai da haka ya kaso uku da manzo Allah sai mutumin nan ya ce na rantse wanda zai ba a saka bil haƙi na yi rantsuwa da wannan ya aiko ka da gaskiya shi ne Allah ni la ahsinu gaira haza fa'allimni ba na iya kyautata wata sallah ba irin wannan da na ba ita na iya ya rasulullah ya sanar da ni faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce idza qulta ila salati idan ka tashi zuwa sallah wa asbiqil wudu'a ka kyautata alwala summa istaqbalil qiblata sannan ka fuskanci alqibla فكبر كي كبر الله أكبر ثم اقرأ سنك كرنتا أبن ديكنا القرآن نفاتيا ثم صلى يا مسلتا مسا كرنتا ما جاء السلام معك من القرآن أبن دي سوق غريكا عندك القرآن بايا فاتيا ثم ركع أتا تدفع إلا راكعا كي ركوع سيكا ليليتك نعم ركوعي ثم رفع كدبو حتى تعتدل قائما حسكا ليليت أتيت ثم اسجد كي سجدا حتى تطمئن ساجدا sai ka daidaita kana mai sujjada ثم ارفع sannan ka dago kanka ta تطمئن جالسا sai ka daidaita a zaune ثم اسجد sannan kai sujjada ta تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ka aikata ka cikin sallar ka duka in kai haka to sannan ne kai sallah muttafaqun alaihi buhari da musulmi ne suka rawaito shi alhamdulillah